بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم من خالق كل شيء لا إله إلا هو فعني توفكون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نصران المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما بلغ الخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله حق تقدره من العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون ذلكم الله ربكم wannan shi ne Ubangijinku khaliku kulli shay'in wanda ya halicci komai da komai shi ne Allahu lazi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wa nahara al-mubsira ila Allah bi sabtin ala an-nas walakin aktsara an-nas la yashkurun to shi wanda ya wannan falala wanda ya wannan ni'ima wanda ya sanya dare waje Allah laila libasa wanda ya sanya dare ya zama sutura wajen Allah da haral ma'asha ya sanya rana ya zama lokacin neman abinci to zalikum Allahu rabbukum in ba ku san ko waye ba in ba ku san ko aikin wane ne to aikin ubangiji ne shine wanda yayi ku yi duk abin da kuke aikata la ilaha illahu babu komai tare da shi babu abin bauta mana gaskiya sai shi annitun fakur ta ina kuke karyatawa ta ina kuke kirin karya Allah ya wuce a yi ƙaryata Allah komai na Allah yana nan fili ne bayyane saboda shi Allah daga garinsa shi Allah an san Allah Allah ne saboda dukkan halitta gaba ɗaya an san Allah ne ذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركن فآتنا صوركن ورزقكن من الطيبات ذلكم الله ربكن فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو ودعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو إليه المسير ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني توفقون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفقون ذلكم الله ربكم شين أبنجد نند مكي باري توفقون سورة wanda ya halicci komai ya halicci kowa ya halicci duk abin da ke bisa ƙasa ya halicci abin da ke cikin sammai la ilaha illahu babu abin da ake bauta ma na gaskiya sai shi Allah duk abin da za a bauta ma ko miye shi wa mai fita gigiyar islam addinan ba na yanku bane min wasu lafiya zama hasiri duk wanda ya kirkiro wani abu wanda ba musulunci ba ya je bauta ma abin ne yasa kake muna bautan abin ne don ya kusantar da mu da Allah ranar kiyama ko ko abin ya cece mu ranar kiyama Allah shi duk aikin banza ne bauta ma Allah shine kawai ibada kuma shine musulunci ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabuduni ban halicci aljani da mutum ba sai don su bauta min to wannan bauta ya tattaru gaba ɗayansa a cikin musulunci fa ne tun fakun to ta ina ne kuke samu kuke karyatawa ta ina ne kuke kiran karya hujjoji komai ubangiji ya gaya ma kowa hujjoji a bakin annabawa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a cikin komai ubangiji ya ce akwai abin da zai nuna maka cewa Allah nan ɗaya ne kuma kowa ma ya shaida Allah ɗaya ne wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna la hatta su ma masu bautan gumaka masu bautan dodanni da zaka tambaye su waye sama da ƙasa za su gaya maka Allah ne yayi sama da ƙasa to tunda ko Allah ne yayi sama da ƙasa ya halicci abin da ke tsakanin sama da ƙasa to shine ubangijin da ya cancanta a bauta masa na'am
كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون كذلك يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون كذلك حكنا يوفق الذين كانوا بآيات الله يجهدون hakanan duk waɗanda ke jaya da ayoyin Allah ayoyin Ubangiji to su ma haka suke kenan ƙarya duk abin da za ka faɗi in dai rashin imani ya shigo ciki to ya zama kenan ƙarya saboda mu'jizan annabawa fili ne sannan dalalatu akan Allah abubuwan da za su shirya a gane Allah a san Allah shi ma yana nan bayyane to kamar da kuke karyatawa haka waɗanda suka wuce gabaninku su ma suke karyatawa haka ma waɗanda za su zo bayanku duk mutumin da zai karyata hujjoji to yana cikin masu ƙerin karya kuma duk wanda ya ma Allah ƙerin karya zai gamu da Allah kuma Allah zai masa azaba
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركن فآسن صوركن ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فآسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين har yau siffofin ubangiji ne ubangiji yake gaya maka dukkan halitta baki daya idan kana tunani ne wane ne Allah to sai ka jibi ayyukan da Allah yake yi daga nan ma sai ka gane Allah idan kana so ka san wane ne Allah ka jibi halittan da Allah ya yi daga halittar sai ka gane Allah ubangiji ya ce wa fi anfusikum afala taqilun kama jibi kanka ka gare daga kanka ma ka san wanda ya halice ka nan shi kaɗai ya sa bauta masa wa idhal ibli kaifa hulikat ku dibi raƙumi mana kamar da aka halice raƙumi ai da ka ga raƙumi mai ka san wanda ya wannan ya isa bauta masa to ubangiji yana kafa hujjoji kafin a ji alkiyama yace Allahu allazi ja'ala lakum al-ardha qarara shine ubangijin nan da ya shine da mu na ƙasa kuma ta tabbata da aka shine da ƙasa ba don an tabbatar da ita ba da tana nan tana yawo waj'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha qawata fi arba'ati al-ayyam sawa'an lis-sa'ilin ubangiji ya ce mun kawo manyan manyan duwatsu mun aza bisa kasa mun taushe kasa ba don an taushe ta ba da dan adam bai iya rayuwa a cikin ta domin za ta dinga yawo a karatunmu na safe da muka yi bayani mun yi bayanin martaban kasa da irin darajojin da Allah ya maka kasa da aka halicci annabi adamu da aka ce kowa ya je wani sunan malaka tun jiruri adama kowa ya je ya sun koya gai da adama sai shaidan shaidan kaɗai ne ya kiya ubangiji ya ce shaidan yaya zan umarne ka ka je ka yi kuma ka ce ba ka yi me yasa yake ana khairu min walaktani min nar waqtu min tin ai na fi shi na fi shi matsayi na fi shi daraja domin ka halice ni ne da wuta ka halice shi da ƙasa to a nan an kawo martabobi irin na ƙasa na ɗaya dai duk ɗan adam yana rayuwa ne a bisa ƙasa bisa ƙasa ake rayuwa martaban ƙasa kenan wanda ƙasan ya fi wuta don ba a rayuwa a cikin wuta na biyu shi ƙasa a cikin shi ne ake ginawa a samu ruwan da za a sha sannan ƙasar nan har yau ita ce za a ɗiba a gina inda za a shiga a kwanta cikin ƙasar ne sannan har yau ƙasar nan ita ce za a ji a samu iri a zo a zuba cikin ƙasar nan shine zai ciro ya zama amfanin da ɗan adam zai ɗiba ya ci har yau masu neman arziki na zinari da sauransu cikin ƙasar nan ne suke zuwa su nemi arziki su samu dukkan abun da ɗan adam zai rayu da shi yana a bisa ƙasa to ƙasa na da darajoji da yawa waɗanda ubangiji ya mata har yau dan adam kuma duk girman sa min har halakana kuma fiya no ido kuma min halin kurji ku tartal ukhra in dan adam ya rasu kuma har yau cikin kasar nan za a sa shi to wannan kasar ta tana da martabobin da ya fi na wuta wuta duk abun da ya rasa wuta ya bata shi idan wuta ya rasa dan adam ne ya bata dan adam ne idan wuta ya rasa gida ne ya bata gidan abubuwa da yawa wuta yake bata to ubangiji ya ce wannan kasa mun sanya muku ita ƙararan tana matabbaciya kuma mun shinhiɗa muku ita ba ta yawo ba ta zuwa ko'ina kuma za ku nemi duk abu da kuke so Allahu la jiza lakum lalla qara was samaa banaa ubangiji ce sanan kuma ga sama nan mun gina muku ita san abin ban mamaki wannan saman da kuke gani ba ba wani kinshiki ne aka sa aka tare ta ba a'a tana nan ubangiji ya tsare da ita bisa kun kuma ta tsaya babu kinshiki babu abin da aka torake aka tokare sama da shi sannan saman din ba wai wani na bisa wani bane ba haka suke ba suna nan ne kamar spring na gado kewaye da juna suke haka wannan na farko na biyu na kewaye da shi daga na farko kewaye yake har zuwa na biyu sannan na biyu din ya fi na farkon girma shi ma in ka je na biyu in za ka je na uku kewaye yake wani kaga alkwato haka sama yake wani kaga kiran alkwato haka kiran sama yake shi ma kewaye yake har zuwa na uku shi ma na uku haka yake har zuwa na hudu amma duk wanda ke sama ya fi girma sama na biyu ya fi na ɗaya sama na uku ya fi na biyu sama na hudu ya fi na uku amma kuma babu abun da aka sa aka tokare da shi yanzu nan kai za ka tsayar da ginanka ko za ka tsaye da rufanka sai ka samu wani abu ka kan tangale sannan abun ya tsaya amma shi Allah bai tangale da komai ba kuma ba don ya rike saman ba sai ta faɗo in ta faɗo za ta halaka dukkan halitta baki daya amma ubangiji ya ce mun sanya sama kuma mun rike ta ga tanan tsaye wasawwarakum ubangiji ya ce kuma na zo na suranta ku na halicce ku na suranta ku ne muku kyakkyawan sura kyakkyawan sura wanda yake ya saba ma sauran halitta shi yasa yake ce mun girmama dan adam saboda irin suran da muka yi masa dan adam yana da kafafuwa ne guda biyu zai tsaya zai tafiya zai zauna zai kwanta zai tsugunna zai duk abin da yake so dan adam kenan sabanin sauran halittu akwai mai kafa hudu amma ba irin halittar dan adam bane akwai mai kafa biyu amma bai da irin halittar dan adam shi dan adam ya fi kowa kyakkyawan halitta ya fi dukkan halittar da aka yi bisa ƙasa to mutum ya fi shi kyau surar na mutum da ubangiji ya gina shi a bisa to ya fi na saurai ka ga misali irin maciji za ga yana tafiya da ciki ne misali irin kwado za ka ga yana tuma ne da sauran dukkan halitta ya sa ya ce tawarakun fasan suwarakun na halicce ku kuma na muku kyakkyawan sura kyakkyawan surar nan da aka yi ma ɗan adam an yi sa ne saboda alfarman manzon Allah. An halitti ɗan Adam ne da irin halittar manzon Allah. Manzon Allah sallallahu na cewa inna Allah khalaqa Adam wa surati. Allah ya halitti Adam bisa ga surarsa. Surar shi Adamu din wanda Allah ya rufe sa kai. To a bisa aka halitti Annabi Adam. To sai aka yi masa kyakkyawan halitta. Shi ɗan Adam duk yadda yake so zai juya kansa. sabanin sauran halittu ba su iya juya kansu yanzu ga itace nan da yake bai iya juyawa zai iya kwantawa zai iya tashi amma da adam duk Allah ya masa wannan sanan dan adam nan wa sana suwarakum wa razaqakum min at-tayyiba ubangiji ya ce sanan kuma na azurta ku daga abubuwa masu daɗi komai dan adam shi kadai yanzu dukkan dabban da ka sani ƙara guda take shi irin karan da za ta ji a kukan mashin shine za su ji a kukan mota shine za su ji a kuwan mutum shine za su ji in ka buga wani abu kowannan kala guda yake ji bai iya bambantawa duk mafi duk dabbobi haka suke ba su iya bambanta kara amma shi dan adam da yake an karrama shi an girmama shi in ya ji mashin ya san mashin ne in ya ji mota ya san mota ne in ya ji muryar mutum ya san mutum ne in ya ji muryar tsuntsu ya san tsuntsu ne dan adam kadai ke da irin wannan Ubangiji ya ce na kyautata halittar ɗan adam bisa ga sauran halittar baki ɗaya, sannan na zo na azabta ɗan adam na yi muku komai na jin daɗi, dukkan abin da muke so na jin daɗi Ubangiji ya muna. Akwai ɗanɗano a bakin ɗan adam wanda sauran dabbobi ba su da shi. Yanzu dabbobi da zai ci dusa ko ya ci harawa ko ya ci wani haki duk ɗanɗano guda yake ci. Ba zai ji bambancin ɗanɗanon ba. Amma shi ɗan adam saboda karrama shi da ake yi in ya sa a bakinsa ya san bambancin suga ya san bambancin gishiri ya san bambancin madaci ya san bambancin tsami ubangiji yake warzaka kuma na qayyiba na azarta ku daga abubuwa na jin daɗi mafi yawa zalikum Allahu rabbukum to duk wanda ke wannan aiki to shine ubangiji wanda ya wannan aiki ma dan adam to shine ya cancanta a bauta masa babu wani abu da ya kamata a bauta masa sai irin wannan aiki in ko kana da wani abu da zaka bauta ma wanda ke iya maka guda ɗaya daga cikin waɗannan aikin Allah to ka je ka kawo shi ne ne shi babu shi to tun da babu ko duk abun da zai iya maka irin wa'annan to wanda ke wannan shine wajibi ne a ji a bauta masa ya sa ce zalikum Allahu rabbukum la zalikum Allahu rabbukum wa tabarakallahu rabbil alamin godiya ya tabbata ga ubangijin da ya yi wannan halitta godiya ya tabbata ga ubangijin da ya azabta dan adam ya shirya masa komai da komai ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نطفة في قرن مكين ثم خلقنا نطفة علقة فلقنا علقة ملقة فلقنا ملقة عظاما فكسونا عظاما لاما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Ubangiji ya ce wa lakar halakana linsana min sulalatin min tin mun halicci mutum daga wani ruwa dan kadan na tabo bayan mun halice shi fa ja'alnahu nutfatan fi qarir makin muka sanya shi ya zama gudan jini muka jefa shi a cikin mahaifa yana nan ubangiji ya ce fa halakana mulkatan izaman kuma zai koma tsokan jini a tsokan nan kuma muka sa mai kashi in ji ubangiji fakat kashin kuma ubangiji ya ce muka zo muka sa masa fata ubangiji ya ce ba mun sa masa fata muka zo muka zuba masa jini a cikin jikinsa fa tabarakallahu ahsanul halikin godiya ya tabbata ga Ubangijin da ya kyautata halittar ɗan Adam. Ɗan Adam wajibi ne ka mota ma Allah. Saboda irin bai wanda Allah ya maka, da irin sigan da Allah ya maka, da irin kiran da Allah ya maka, ka dubi matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka ɗauki halittar annabi sai aka baka. To ya kamata wanda ya maka wannan aiki kai maka gode masa. Allah su salama an halicce dukkan halitta da sunan shi. Kamar da zai muna bayani nan gaba mafi yawan manzanni sun fito ne dukkan su mursalan sun fito ne a cikin sa a cikin sunan suka fito to haka ma halittan dan adam baki daya shi dan adam kansa min ne dama shi muhammadu ne da yake muhammadu ne akwai mim akwai hasabe akwai mim akwai dal to kan dan adam min ne kirjin dan adam hasabe ne cikin dan adam min ne kafafuwan dan adam dal ne to kaga ya tsaya a muhammadu da zaran ba a same shi haka ba to ya tashi daga ɗan adam shi yasa alkiyama idan har za a sa mutum a wuta to ubangiji ba zai jefa shi cikin wuta da wannan halitta na Muhammadu ba saboda Allah na ganin girman manzo Allah kuma yana cikin girman kunya manzo Allah sai an shafe halittarsa ai da aka tsine wa shaidan sai aka canza halittar shaidan ba a bar shi bisa halittar da yake da na mala'iku ba saboda halittarsa na haske ne to zai yi ku su yi fada da Allah a bashi yana irtikari a bisa hasken sai Allah ya canza masa halitta to haka duk wanda zai shiga wuta sai Allah ya canza masa halitta a cire masa siffan da yake dauke da shi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda girman manzon Allah to amma kuma tunna kana dauke da siffan manzon Allah to ya kamata ka ji kunya Allah ka girmama Allah ka ji kunya Allah ka girmama Allah akan girmama wannan shine kada ka aikata dukkan abin da Allah ya ce ka bari ka bar shi kada ka aikata shi duk abun da Allah ya ce aikata ka yi kokari ka kai aikata shi saboda ganin irin kai abun da aka yi maka ba don ka isa maka ba idan ubangiji ya ga dama sai a mai shaka maciji ai mutanen da aka yi zamanin annabi Dawuda da aka ce kada su yi kamun kifi suka je suka yi ubangiji ya ce muka shaye su muka mai da su birai nan take an mai da su birai akwai mutanen da Allah ya mai da su duwatsu Allah yana iya canza halittar ɗan adam nan take ko menene shi Allah na iya canza shi manzon sallama lokacin da Habibu bin Malik ya zo Makka wani basarake da aka yi wani mutanen Makka su ne lokacin da aka aiko manzon su salama zaya ta yi masa yawa cutarwa ya yi yawa komi ba abin da ba su yi masa amma sai ana bashi hakuri fasbir fa imma nuriyan ka ba'da alladhina intuhum wa la tafannaka fa ila yarji'un kai hakuri da za mu nuna maka abin da muka tara da musu ya rasulullahi gare mu za su dawo abin na da ban mamaki kuma ka yi haƙuri kamar da dukkan manyan shugabanni suka haƙuri manzo kama masa bar ulul azmi ya rusul ana ta bashi haƙuri to abin sai kasance su manya-manyan kafiran makka sai suka haɗa baki tun da su jahilai ne su ba masu ilimi ba ne domin ba su da littafi yahudawa su ke da ilimi su ne ke da annabawa su ke da attaura su ke da injila amma su ainihin larabawa su ba su da littafi sai da aiko aiko musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai zo da alqur'ani wanda ya shahi littafin kowa ya shafi ilimin kowa ya shafi addinin kowa sai suka zo suka fi kowa daraja yanzu a duniya sun fi kowa daraja domin hatta aljanna da yaren su ake magana duk wanda ya ji addinin larabci zai magana ba wai aljanna ba yanzu nan da ka mutu ka shiga kabari kowane irin kabila ne kai da larabci za ka yi magana kaga an girmama su saboda martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ma da ya sauke shi sai ke qur'anan arabiyyan li qawmi ya'lamun mun sauke shi shi ma ya koma balarabi qur'ani ma ya koma balarabi annabi ya koma balarabi maganar aljanna ya koma larabci saboda haka ubangiji a girmama larabawa to amma ba su da ilimi asalin abun din to da aka aiko musu annabi suka ga mu'ujizoji kala kala gashi yana bayyana sai suka rasa to ya za su tunna su ba suna bukatar shi bane kuma ba suna bukatar su imani da shi bane sai suka ji labarin akwai wani basarake mai mulki ana kiran Sadiq bin Malik suka ce to ya kamata a je a same shi a gayyace shi tunda shi yana da ilimi ya zo ya yi magana da wannan wanda ya ce Allah ya aiko shi kuma Allah ne ya aiko shi kuma duk duniya ka aiko shi ba ma irin na kowa bane nashi nashi ma fi na kowa sallallahu alaihi wasallam to aka je aka samu Habibin Malik a kasarsa manyan kafiran Makka suka aika delegate aka je aka same shi mu yana da wani ya tashi a cikin garin mu Makka ya ce shi annabi ne Allah ne ya aiko shi amma kai ranka ya dai kana da ilimi kuma kana da mulki muna so ka zo mu je kasar mu mun gaice ka ka zo ka yi masa tambayoyi kuma muna bukatar ka yi masa tambayoyi ka kawo ƙarshen shi kowa ya tabbatar da cewa bai kan gaskiya wane mutum ai shi Allah ne ke gadi shi ba mala'iku ba ai ba wai shi ke kan gaskiya ba shine ma gaskiya yau na su karja kuma na abu min rabbikum gaskiya ya zo muku daga ubangiji da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sabi bin malik su koma yana nan zuwa to dai shirya sai ya ɗauko mutane tawaga sojoji don ya zo da shirin yaƙi waje mutum dubu ɗari da ashirin ya ɗauko saboda ya zai yaƙi idan da ya shigo maka sai maka ta ɗauke baki ɗaya ga ƙura ba a ko ganin rana saboda ƙura abin bin malik ya shigo maka manya-manyan maka suka je suka shirya masa inda zai zauna da gagarumin tarbon da aka yi masa ya shigo sai je masauki bayan ya gama sai zo inda ake bukatar za a yi taro yanzu ya zauna shugaban wawayen duniya abu jihali shi ya riga ya shirya nasa makirci amma abubuwa ya shirya ya kwaba da tunaninsa wai idan an yi ma shugaba tambaya bai ba da ansa ba za su shafa masa ana shi irin hasashe manzala sun sallama wanda ke duk inda yake yana tare da jibrilu manzala da ke duk inda yake yana tare da allah yana gaya mu fa abokinsa inna allaha ma'ana muna tare da allah duk inda muke abibin mali ya je ya zauna manya-manyan maka sun zo sun zauna sai aka ce to abun da za a yi a aika a kira shi sai aka aika masa cewa an yi taro kalkashin kaba kuma ana so ya halarta sallallahu alaihi wasallam manzala sallama sai ya shirya a lokacin matarsa Khadija ita dai ce amma tana kuka ga taro ya taru ba ku komai ma tare da Allah nan take sai ga mala'ika jibrilu ubangiji yana gaishe ka kuma ubangiji ya bada mala'iku dalgate wa'anda za su raka ka a wurin taro sallallahu alaihi wasallam kai na bakar ya zo suka shirya da manzo Allah suka fita to kafin ya shigo wajen taron an gaya ma shi Habibu Malik shi sarki cewa in ka gan shi akwai kyawun kira kyakkyawan mutum ne in ka gan shi amma abin da muke so in ya zo ka yi masa tambaya mai nauyi irin tambayar da ba zai iya ba da amsa ba a nasu tunani shi kenan ana zaune ana jiran shi sai ga shi zuwa abin balikan da ya hange shi sai hankalin shi ya tashi ya ce kai wancan haske fa aka ce ai shi ne shi da ke zuwa ka ce shi da ke zuwa ce kai amma wancan bawan Allah ne ke cewa mutum ne kaga tun bai zuwa kenan yana zuwa sun gaya masa cewa kai ta kallo in ya zo zai zai zauna har gaban ka kuma haka aka yi maza sulam da ya shigo sai zai zauna gaban habibin mali sai habibin mali ya kalle shi ya kalle shi shi kan tun nan ya riga ya razana sai ce masa mutanen maka suka gayyato ne in zo in magana da kai ka ce Allah ya kuka ce kwarai ko Allah ne ya aiko ni kuma ni annabi ne Allah ya aiko ni kuma a duk duniya baki daya to in haka ne in ji shi ba habibin malik dukkan annabawa sun san abun da ke ɓoye dukkan annabawa suna magana a gaibi in haka ne kai ma Allah ne ya aiko ka to ina so ka ban labarin da ke cikin zuciya na manzo Allah ya gaya masa abin da ke cikin zuciyarsa to wani ma yayi balle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake shi gaibi ma gaba ɗaya shi shine gaibin shi shine gaibi ai sanin shi ne gaibi in ka san manzo Allah shikenan ai ka san komai sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa kuma wani lokacin da ake masa tambaya jibril na nan kusa da shi mala'iku na nan kewaye da shi sai ya ce ma sarki baka taɓa haihuwa ba amma ka yi shi ya guda mace idanunta guda hannunta guda kafanta guda ko binta guda ne sai ce kwarin haka aka yi lalle babu shakka gaskiya ne ka faɗi ashe da zai zo maka ya zo da yarinyar tana masauki ɗaukan ta ake sai ce mata manzala ce mata to yanzu yarinyar tana nan ta warke ta warke ya ce ta warke abin mali sai zabura zaburan da ya ce yarinyar ta sheko da gudu da tozo sai ta rungume babanta kaga tun na bibin mali ya tabbatar da manzon Allah manzon Allah ne ya aka yi ta ce ina kwanci sai na ga wani mutum ban taba ganin halitta irinsa ba ban taba ganin kyakkyawan mutum irinsa ba da yazo sai ce min tashi kawai sai na tashi tashi tashi kawai sai na tashi tana duba sai ce ga nan zaune ga nan sai ta nuna manzala ta ce ga nan zaune sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza kenan habibul malik ce shi kenan ni na yabi da kai Allah ne aiko ka kuma na yi imani kai manzon Allah ne amma mutanen makka sun roke ni wani abu in roke ka sun ce in dai kai annabi ne to suna so yanzu yanzu nan ka ce ranar nan yanzu ya faɗi idan ranar nan ya faɗi kuma suna so ka kira musu wata to maza su salama ya umarni rana ya faɗi ko ya kira wata ai wannan aikin sa ne ranar da aka je aka yi yaƙi bayan an gama yaƙi sai na ali ya tsaya rabon ganima bai samu ya sallar la'asar ba har rana ta faɗi da rana ta faɗi ya zai same shi manzo Allah ya ce suna bai sallar la'asar ba manzo Allah ya Aliyu baka yi la'asar ba eh sai daga kansa ya yi ranar kalma biyu kuma ta riga ta faɗi amma da ya kalma biyu sai ga rana wadda ta ruwaci hadisi asma'u bintu maisi ta ce muna jin ranar na tafiya kamar ana yankan itace da tsarsu ranar na kakakakaka har yanzu karfe hudu yana zuwa manzala ce aliyu shi sallah aliyu ya gama sallah manzala ce ta je ta faɗi kuma ta koma ta faɗi sallallahu alaihi wasallam jama'a za ta hazal kawai ta dare muhammada ba abun da zai san manzo Allah ba kowace halitta ya san manzo Allah don kowane halitta ya san don annabi ne aka yi shi to abi bin malik sai ga masa cewa mutanen makka sun ce suna so yanzu nan ka sa rana ya je faɗi idan ranar ya faɗi wata ya fito watan daga can sama ya yi mana shaida cewa kai annabi ne Allah ya aiko ka manzo sun salama da ya ta sai ya hudu ta baku bai jama'a la baku bai yayi nafila raka'a biyu yana sallame nafila kafin ya roki Allah Jibril ya zo Ubangiji na gaishe ka ya ce da abin da ke sama na ɗaya sama na bakwai zo Allah mu ce maka. Kai duk wanda kake so da halittar gaba ɗaya dan take ko yake ma rana ta je ta faɗi da ma rana mace ce rana ta je ta faɗi sai duhu sai ga wata tar wata ya zo ya tsaya. Manzala ya dawo ya zauna cikin su ya daga kansa ya ce ma watan wata ni annabi ne wannan kalma na manzo Allah jalalan girman maganar sai sa masa ya rubuta. Shi yasa idan wata ya fito sai ku gan shi rage. nan take sai rabu biyu sai rabin ya je faɗi bisa dutse nan ne yana fila ya zama na ba kuma sai sauran rabi to rabin daga ce ke cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullahi watan na so kuwa kasa kasa har ya zo ma mutane shaidan cewa annabi ne kuma Allah ne ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam jama'a idan ma gari ne ai ya ci in wani abu ke bukata ai bukata ya biya habibin malik nan take da shi da mutanen da ya zo da su mafi yawan mutane sai suka musulunta amma su shedanun maka irin su abu jahali sai suka ce sihiri guda kawai da ka gani a cikin sihirin shine har ka yi imani mu da muke ta gani abubuwan kullum ba mu imani ba sai kai amma an yi saurin samun ka yace kowa waye ne yace tun da kuke duniya kuto jin bokan da ya kira wata akwai mai maganin da ya taba kiran wata ai wannan ya fi karfin sihiri wannan mu'ujiza ce na annabta kuma hili kuma hili mujizar na annabta sallallahu alaihi wasallam to yanzu wannan ne irin wannan mukami mai irin wannan daraja sai aka zo aka yi maka irin halittarsa to ya kamata ko Allah na a girmama shi shi yasa mun yake cewa fatabarakallahu rabbil alamin godiya ya tabbata ga ubangijin halitta baki daya ubangiji shine ubangijin halitta baki daya kuma sai ya dauki mukamin nan sai ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jagoran halitta gaba ɗaya shi rabbul alamin ne Allah shi kuma manzo Allah tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira shi Allah rabbul alamin shi kuma manzo Allah nadira lil alamin kullu yana faɗi duk inda Allah ya kai yana Allah annabi ya kai wuri yana manzo Allah akwai na babu Allah ai ba ina ba Allah ai ko ina ma Allah ne to duk wurin gaba ɗaya manzo Allah yana wurin kuma sunansa manzon Allah shi yasa na shi zama daban da na kowa to sai Allah ya girmama mu suwarakun fasana suwarakun yayi muna halitta irin nashi ya kyautata muna halitta wanda ka kuma na tsayi ba ubangiji ya ce kuma na azurta ku daga abubuwan daɗi masu yawa abubuwan daɗi ka je daji ka dan na itace ba don kai aka yi ba don tsuntsaye aka yi amma kuma ka cika umfana kuma ka cika wadata ka je daji ka ɗauki duk abin da nake so ka zo cikin gari ka ɗauki duk abin da nake so ubangiji ya ce to duk wanda ke wanda ke wannan aiki dalikum Allahu rabbukum shi ne ubangijin nan makaɗaici wanda yake ya cancanci a bauta masa saboda ka godiya ya tabbata ga Allah da yake wannan aiki
هو الحي لا إله إلا هو ودعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين har yau da siffofin ubangiji ne ubangiji za ta kawo hujjoji ne yana gaya mana halitta ɗan adam cewa ga yadda nake fa ga yadda nake don kada ka ce a'a ai ni ban ga Allah ido da ido ba balle in san yadda yake balle in bauta masa ya ce ba sai ka gani ba da ya kaji irin aiki na shi yasa yake ba da siffofinsa ni nike muku kaza ni nike muku kaza yake huwa hayyun la ilaha illahu huwa hayyun shi ubangiji rayayye ne kuma da'iman shi rayayye ne ai shi duk abin da ke raye ko miye shi Allah ya ce zai mutu amma shi Allah da'iman ne da Allah shi ya salam fa da uku buhu lisina lahu din ubangi ya ce ku kira ni kuna masu tsarkakewa maganan addu'an nan maganan kira wannan na fa da uku na azu a bauta masa ne amma har yau a cikin bautan akwai maganar roƙonsa cewa ku roƙe ni ku bauta min mukulisin kuna masu tsarkakewa mu yi bayani a karatun na jiya ubangiji yana fushi da duk wanda baya roƙonsa duk wanda bai roƙonsa yana fushi da shi wa kana muku mu da'una yastajib lakum ku roƙe ni an samu ku idan lazina yastakbiruna na ibadati sai da kununa jahannama dakhilin duk wanda baya addu'a ubangiji ce za mu fashi cikin wuta wasallallahu min fadli ku roƙe ni daga alfarmana ku roƙe ni daga falalana na'am وبدون مخلص له الدين طب الحمد لله رب العالمين godiya ya tabbata ga ubangijin da ke dukkan irin wannan aiki ya maimaita wannan kalma nan ya ce fatabarakallahu rabbil alamin nan kuma alhamdulillahi rabbil alamin har kullun dai a nuna maka cewa Allah nan shine rabbi babu wani rabbi babu wani ubangiji da ake bauta ma sai ubangiji nan da zaka kawo wani abu ka bauta mishi idan kun ci alkiyama da kai da abin jayayya za ku yi ni na ce ka bauta min ne ai dai ban ce ka bauta min ba masu bauta ma annabi isa da suke gani kamar suna bauta ma annabi isa ba ruwan annabi isa annabi isa annabi ne kuma mursali ne ubangiji yana tambayan sa a kulta li nan takhizuni lahi min dunillah sai ka gaya mutane su bauta min tare da kai yace a ubangiji ni ba abun da na ga mutane ka umarni da shi bai ci a bauta masa ba sanan gumakan da ake bauta ma babu gunki daya da ya taba bude baki ya ce yana bukata a bauta masa babu shi a sai dai su mutane su za su kirkiri wannan abin su ce shi za su bauta ma to idan aka je alkiyama wannan abin ya bace abin da kake bauta min shi ma na ta kansa sanan kai ma kana ta kanka saboda haka da kai da abin da kuke bauta ma duk Allah ake bauta ma shi duk abin da kake bauta ko menene shi yana bautan Allah da wanda zaka je ka sassako ice ka zo ka aji ice ka ce shine Allah ka shi yana yana bautan Allah to amma kuma bin ban mamaki idan Ubangiji ya fatar da bawa, sai ka ga bawan na tafiya cikin bata kuma yana nasara. Yana nasara cikin bata. Na gani da ido na wani mutum wanda ba abin da yake bauta ma sai gunki a Togo a cikin birnin Lumi. Gunki yake bauta ma. Ko da yaushe in ka zo gidan shi gumaka ne kawai akwai babban akwai ƙanana. Ni har na je na ce masa ina so ya nuna min gumakan nasa kuma ya nuna min ya ce malam kaga wannan shine babban ga wannan ga wannan kuma yace dukkan su kuma kansa ne yana bauta musu ne to abin ban mamaki ina zaune wata rana sai aka zo da wani matsala a wurin shi sai ya ce a kira ni in zo in ga aikin Allah shi aikin Allah ka yace aikin Allah shi Allah ka waye shin Allah ka ko dai Allah na muka muke da Allah shi ne zai maka aiki yace yana so in ga ina aikin Allah shi sai to mu je ga irin aikin Allah ka sai ya ɗauko karamin gunki daga cikin gumakan nasa sai ya zo ya aje fata ne aka yi cikin shago amma ba gane barawo ba to an zo wajen shi ana so a kama barawo ina zaune sai gina rami ya sa hannunsa kamar nan ya kwashe ƙasa sai ya zuba giya da ya zuba giya sai ya ce ma mutanen da suka zo ɗaya sa hannunsa ciki ya sa hannu sai ya mai da ƙasa ya rufe sai ya ɗauko goriba sai ya buki kan gunkin nan sai ya yi magana ya yi magana ya yi magana sai ya ce to cire hannunka sai ya cire hannunsa sai ce ba kai bane barawo sai ya kwashe kasar sai ce guda ya sa shi ma gudan sai ya sa har yau ya bugi kan gunkin ya yi magana ya yi magana ya ce cire sai cire hannunsa sai ce ba shi bane barawo su nawa ne aka ce su uku ne guda na shago ya ce a ji a kira shi aka ji aka kira shi ya zo da ya kwashe kasar sai ce sa hannu da ya mai da kasa da ya bugi gunkin ya yi magana ce cire hannun sai hannun ya gagara cire hannun sai ya gagara ya yi ya yi sai hannun zai kunce gara ma ka tsaye hannun zai kunce sau daga kun ga ɓarawo nan ga wanda ya sata sai ce malam kaga irin aikin Allah na ko kaga ya kafa barawo da sai Allah na ne kawo maka barawo kai ma na kai dan kallo idan ubangiji ya so ya fatar da bawa sai ya je ya samu wani abu yana bauta masa kuma Allah na biyan bukatun shi Allah shi zai biya bukatun ba wancan abin ba masu bautan ruwa ai ruwan gudu yake ai ruwan bai iya biyan bukata domin ruwan na kafewa sai na Umar yana halifa ya nada Amr bin Asim ya tura shi a Misra da ya je Misra sai ya je yaƙi sai ya ci Misira. Da ya ci Misira a binciken da ake yi sai suka buga wani dogon akwati. Akwatin babba ne kuma yana da tsayi. Sai suka bude sai suka ga wani mutum kwanta ciki hancin shi ma ya kai kamun hannu guda ɗaya. Abu ya ba su mamaki wannan wani irin mutum ne. Sai suka mai da akwatin sai suka rufe. Sai aka gaya ma Amurbin Asin aka ce masa a nan Misira muna da wani gulubi wani korama ne duk shekara sai an ba shi budurwa in ba ba shi budurwa ba ba zai gudu ba yakan tsaya ne ruwan tsaf ruwan bai gudu amma sai an jefa masa budurwa da ranta to sai ya ɗauki budurwa ya tafi sai ya ci gaba da gudana a wurin sai ce to wannan wani irin al'amari ne haka ai ya saba wa musulunci sai ya rubuta wasiƙa sai ya aika musa na umar yana madina ga abin da muka samu a misira sai na umar sai ce a kira sai na ali kaji kaji irin akwatin da aka iske da irin wani gawa da aka iske dogo ne kuma ga da gawa yake sai sana'ar ya ce masa annabi daniyalo ne annabin Allah ne zamanin da in an yi fari akan roƙe shi zo akan gaice shi zo roƙe ruwa to shine ya zo misira ya yi wafati a nan misira suka sa shi cikin akwati yana umar wasiƙan da zai rubuta sai rubuta masa amurbin asin da ke misira cewa wannan gawan a fitta shi cikin akwati a yi mai sallah a sa mai linkafani a gina kabari a binne shi tun na annabin Allah ne. Sanan sai na Umar sai ya sa aka rubuta man rahin nan wasiƙa nashi na kanshi shi rahin. Tun na an ce bai gudana sai an bashi budurwa. Sai na Umar ya sa aka rubuta bismillahir rahmanir rahim ya ke rahin. In dai kina gudana saboda Allah ne ki ci gaba da gudana. In ko kina gudana ne saboda budurwa ni Umaru na ce kar ki ƙara gudana har abada. Sai ki a jefa wasiƙa cikin ruwa. ko da aka kawo wasiƙar misira aka je aka jefa wasiƙar cikin ruwa sai ruwa ya fara gudana dama saboda Allah yake gudana eh dama saboda Allah yake gudana sai ruwa ya fara gudana to ko mene ne kake bauta ma amma su da yake sun ɗauki abin kamar wani bauta ko wani ibada sai suka tafi haka kuma sai Allah ya taimake su ita budurwan idan rafin ya tafi da ita me zai da ita ƙarshen ta dai ta mutu kuma gawan ya kawo ya dawo tudu tuta babu da ruwa zai da gawar to saboda haka ashe ba ruwan ne ke yi ba Allah ne ke yi to duk abin da masu bauta suke bauta ma da su da abin da suke bauta aikin Allah ne da su din Allah ya azarta su ya ba su abin da suke so abin da suke bautan ma in mai rai ne Allah ya ba shi lafiya kuma su ji daɗin bautansa da niyyar ya kama su amma in ya ga dama shiryar da su sai ya nuna musu abin na muhutasin ne fararre ne halitta ne to ka bauta ma wanda ke halittan baki daya na'am
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين من يريد أن يكون عبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين قل إني نهيت من قال سليك أن هناني أن هنا مكينا من قال أمبسدني الله idan aka umarne shi da abu to an umarni dukkan al'ummansa ai wannan kalima shi ake gaya ma don shi ya isa a gaya masa amma da mu ake shi ba za su salama ai dama shi ke da Allahnsa mu da muke al'ummansa mu ne yake gaya ma qul inni nuhitu an abudu alladhina tad'una min dunillah an hana ni in bauta ma duk abubuwan nan da kuke bauta ma wanda ba Allah ba lamma ja'ali bayyinatu min rabbi tun lokacin da hujjoji manzanci ya zo min daga Ubangiji, ni annabi ne kuma ni manzo ne, ga hujjoji an bani, to tun sannan ai dama bai taɓa yi ba, kafin ma haka ɗin bai taɓa yi ba, sallallahu alaihi wasallam. Yana shekara arba'in aka bashi annabta, kafin ma a wajabta masa sallah azumi da sauransu, ba shekara arba'in nan ya share shekara goma sha biyu yana la ilaha illallah kawai ba maganan sallah ba maganan azumi ba maganan zakka ba maganan haji amma yana la ilaha illallah da shi da al'ummansa akwai Umar bin Yasir. Yasir din nan ya rasu tun kafin a saukar da sallah, bai ma yi sallah ba. Shekara goma sha biyu da wata hudu, amma yana koya ma al'ummar sallah ila ilallahu Muhammadu Rasulallah.
yana koya musu zikiri manzon salama tun kafin zuwan manzanci ai cikin kogo yake zuwa ya shiga saboda shi ina la halaka halkan واختار من هلك بني آدم واختار من بني آدم بني إسماعيل واختار من بني إسماعيل بني كنانة واختار من بني كنانة بني قريش واختار من بني قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم ما زلت من الخيار إلى الخيار إلا أول الذي أميما مثل صفات الجاهلية صلى الله عليه وسلم وكاغني ياتي da Allah ya halitta sai Allah ya zaɓi halitta ya zaɓi mutane a cikin mutane ya zaɓi zuriyar kinana a ciki ya zaɓi zuriyar Isra'ila a ciki ya zaɓi ƙurayshawa a ciki ya zaɓi hashimawa ya ce a ciki aka zaɓe ni in ji manzon Allah ya ce ban gushe ba daga tsatso mai tsarki zuwa mahaifa mai tsarki har da nazar duniya ma masani safatun jahiliya shi bai ma bi wurin da ake ɓanna ba duk inda ake samu Allah maza bai ba tun daga annabi Adam babu kakansa ɗaya mai bautan gunki babu kakansa ɗaya wanda yake shirka dukkan kakannin maza su salama za ka same su a lokacin da suke duniya to su ne jagororin addinin Allah dukkan su baki da tun daga Adamu baban sa mahaifinsa ai sunan shi Abdullahi kowa ya san aka ce Abdullahi bawan Allah yake ne goshin nan nasa bai taba magunki sujuda ba sannan shi Abdullahi din bai taba bauta magunki ba to duka haka kakanni manzo Allah suke sallallahu alaihi wasallam to wannan umurni namu ne ta wurinsa don shi kadai ke iya magana da Allah ya zo ya gaya muna قل إني نحيت ونعبد الذين تدعون من دون الله أن هناني إن بوتا ما كومي نينشي يقولك بوتا مشي إن ديبا الله با كومي نينشي لما جاء للبينات من ربي تلوك سنة هجوجي سكا زومين نمان زنشي daga Ubangiji aka hana ni bauta ma komi ya Rasulullah da mu ake ina gaya muku wa umirtu an uslima li rabbil alamin kuma an umurne ni komai in mika ma Ubangiji in mika ma Allah na komai dama komai na shi yana wurin Allah sallallahu alaihi wasallam to mun ji kenan mu duka baki daya komai na mu mu mika ma Allah musallima li rabbil alamin mu yi musulunci mu koma komai da komai muke bukata sai mu koma wajen Allah idan dadi muke bukata mu koma wajen Allah idan wani lalura ne mu koma wajen Allah duk abin da zai same mu mu koma wajen Allah mu roki Allah shi kare za mu roka shi zai kare mu amma wannan aya da aka saukar muna cewa an umarne mu kada mu bauta ma komai da kashirai ke bauta ma mu bauta ma Allah shi kade wannan ayar kade ta isa hujjarar tashar kiyama kada ka zo alkiyama ka ce kana da hujja ba ka da hujja duk abun da ake bukata a faɗa ma ɗan adam an gaya maka duk hujjojin da ake so a saukar kan ɗan adam ka ci kuma ka gani Mazar Salama ya karantar sahabbai sun watsa ilimi a duniya, tabi'ai sun ɗauki ilimi sun watsa, malamai suna suna watsa har tashi alkiyama. Sau da kowa ya daina bautan abun da yake bauta ma. Akwai wani bawan Allah da aka yi shi ladari ne na masallaci. Da ya je kira sallah a yi sallah da shi in ya zo ɗakinsa akwai wani kendur da ya kunna na wuta. To in ya zo sai ya zindir kuma sai ya kama bauta ma kendur ɗin. Yana bautan kendur a cikin ɗaki. A masallaci kuma shi ne gaban sahu shi yake kira sallah a yi sallah. Wannan shi ake kira zindik wanda ya haɗa musulunci da kafirci musulunci baya amfani ranar tashi alkiyama domin ya ce wa abdullah ne mukhlisina a bauta ma Allah ana masu tsarkake addini din kada a haɗa shi da wani abu ubangiji ya fi kowa kishi duk wanda ka sayar kishi a duniya ubangiji ya fi shi kishi shi Allah bai so haɗa shi da komai hatta cikin zuciyanka in za ka yi tunanin wani abu da kake so kuma ka kawo Allah kuma ka kawo wani abu ka sa sai ka samu matsala domin Allah na kishi ba haɗa shi da komai shi yasa yake kira ɗan adam yake ce in zaka bauta min ya zamanto akwai ihlasi ya zamanto komai na bautar saboda Allah zaka yi shi kada ka surka wani abu a ciki Allah baya bukata a surka komai a cikin abun da za a bauta masa na'am هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفي من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تأكلون
الحمد لله saka mana alkhairi Allah ya taimaka um ta bana farko na cewa su mutane da dama sun tambaya kan tambayoyin jiya kan malam Muhammad da su karin bayani Gaba na farko na cewa kan sallahu ka ce roƙo ba kyau. Ka ce roƙo ba kyau. To ni na da nake da miji ko saurayi wanda zai aure ni. Amma kowane sallah in ba na roƙe shi ba bai bani komai haka nake sallah. Amma na faɗi kan gaskiya yana yana yana yi mini kuma riga mana bai kuma mana komai. Saboda ba wani sauran da ke zuwa wuri na sai shi. to kenan yaya zan haka da kallon shi inda ba ya faɗi ba zai yi maka ce roƙo ba shi ba ni ne na ce roƙo ba ce wannan san Allah ne ya hana roƙo eh annabi ne ya hana roƙo ba ni ba sai da kan wane ne shi manzon Allah sallama shi ya hana roƙo ya ce roƙo ba ya da kyau a daina roƙo amma mace kan dole ta roƙi mijinta kayan miji kayan mata ne kayan mata kayan miji ne ai mace da miji abu guda ne saboda haka tana iya roƙon mijinta komai take so ya halatta ta roƙe shi na ta ba roƙo ba ne wajibi ne ma ya bata in ko bai bata ba ta tambaye shi sai ya bata ita ma wannan budurwa tun saurayi shi zai aure ta an gama komai ɗaura aure ake kira ita ma ai matsayin mijinta yake tana iya tambayarsa ya bata duk abu da take so wanda za ta yi amfani da shi na sallah amma babu shakka annabi ya hana roƙo sallallahu alaihi wa sallam.
alhamdulillah na saka alkhairi kamar na gaba na cewa akar wallahu menene hukuncin wanda aka ce shi ta hanyar sata hanyar da ya mutu.
Ta wannan Allah kaɗai sa irin hukuncin domin dai Allah bai ci a kashe ɓarawo ba ya dai a yanki hannu wasalik wasalik abu fakta mu aiki mu mata za a nuna ka saba na kalin nan na. Ubangiji ya ce idan ɓarawo ya yi sata a yanke masa hannu abinda Allah ya ce kenan amma an kashe shi ta hukunci ya koma hannun Allah.
Alhamdulillah ni ne nake azumi na sai na manta na ci abinci sai na koshi sannan na tun.
a wannan wasan wani ai shi ne azumi in dai da gaske yake in ya manta din da ya ci loma ɗaya zuwa loma biyu zai tuna amma shi bai tuna ba sai da ya koshi tukuna sare ya tuna yana azumi an dama mai azumi da ne ganganci ne in yayi da gangan ne zai azumi wata biyu jere da juna kuma zai ranka gudan nan Alhamdulillah na saka alkhairi. Da
ai mutuwan bai yiwa ya mance da yana azumin ramalana kuma ya fara cin abinci bai tuna ba sai bai gama ya koshi sane tuna wannan ba mantuwa ba ganganci
ta fara mana cewa malam ne ne muke muke muke buɗe baki sai ga wani makwabci na wanda ke ba musulmi ba ya zo zai shi masu ya zauna sai na ce yana buƙatar abincin zan iya bashe ci sosai ya manzara su suna cewa kullum zai kaba din lahu ajarun duk abin da ke da an in ka ce maka za ka samu lada ya halatta za shi kwarai ku yi
alhamdulillah saka alkhairi kamar kuma cewa akan wala ko wani duk lokacin da ya magana sai ya ce an ruwaito na na ta ruwaito ko ya dauke wani sunan sahabi ko na hadisi wai wai mai hukunci wannan mutum wa alhali kuma bai tabbatar ba manzala ce man kazzaba an ya mutu amidan fa ya tabawa maqadin min nar duk wanda ya yi karya da gangan tun duniya ba duk wutan da yake so wuta bakwai ne ba duk da yake so dole shiga wuta to tun duniya annabi ya ce in dai ka yi karya da gangan ka zabi wutan da yake so to haka idan ya yi karya ce Aisha ta roto yayi wa annabi karya ba Aisha yayi wa karya ba tun na san dai Aisha mutumin zamani kuma ba ta faɗi sai maganar manzo Allah idan ya yi ma wani sahabi karya ba sahabi ya ma karya ba annabi ya ma karya saboda ka kuma duk wanda yake wa annabi karya da gangan to dan wuta ne ne wutan da yake so tun duniya tun mai jina yana ya ce duk wanda ya ma Allah karya to Allah na iya kama shi amma shi garanti ne duk wanda ya mai karya da gangan to dan wuta ne kuma ya nemi wutan da zai zauna saboda ka ba a wasa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina saka alkhairi to sai wata mai tambaya wanda ke bukatar a yi mata bayani akan makafon nan wanda ya jihadi wanda nan sassanin ya tura jihadi wai kuwa akwai bayanin za a yi ɗan yi su ɗan kansu
ba lokaci
ai akwai za ku gobe sa shi ne za a shi ne farkon tambayan tabbana na biyu a kan wallahu yaya wa'anda suka yi zamani can jahiliya kafin ne muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tashin kiyama su ma suna cikin wanda zama hisabi ko yaya ai mafi yawa suna da bisa addinin annabawa ne kafin zuwa manzon sallama mafi yawa mutanen makka suna bisa addinin annabi ibrahim ne akwai kuma wayanda suke bangare annabi isa suna bisa addinin annabi isa wayanda suke inda ba annabta bai kai musu ba ba su da labarin an aiko annabi ko daya ba su ji labari ba kuma har suka mutu ba su ji labari ba su ba su da ba su da laifi ranar kiyama ai ba su da uzuri ai ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na kasar rasulullah ba za mu yi azaba ba sai mun riga mun aiko mai gargaɗi to duk waɗanda sako bai kai musu ba su ba su da labarin an aiko annabi zamanin jahiliya kenan to su ba su da laifi amma yau kan duk duniya ba shi da kowa san aiko mai Allah duk wanda bai imani ba in ya mutu kafin ne kuma Allah zai sa shi wuta
Alhamdulillah a kan wala muna son karin bayani akan bayanin na jiya na magana wanda ya hatsari ko ya yi wani abu da mutum ya mutum ya mutu ko in ya yi in ya yi wannan azumin zai sake zai zai sake bada diya ko da guda ɗaya zai cikin biyu.
na ce diya haƙƙi ne ma na magada na masu haƙƙin jini ‘ya'ya da iyaye da dangi suke da haƙƙin diya shi na Allah ka fara ne shi ka fara daban diya daban in ka kashe akan kuskure in an yahe diya shi ke in ba su yahe ba su ke da diya amma shi ka fara na Allah ko ka ba da diya sai ka yi ka fara azumin wata biyu wannan ka fara ne shi gaba yake za ka yi shi azumin wata biyu tsakaninka ne da Allah ya yahe maka don ka kashe mutum shi ke da bawansa da yace ka kashe shi ba kuskure ta sa ka kashe shi amma kuma na muku bayanin ba irin cikin mota ba idan direba na tafiya da mota mota ta fadi aka mutu shi babu wani jiya da zai biya amma din malamai sun ce yana iya yi kafara na wata biyu amma babu jiya ko ya banke mutum ya mutu to duk irin waɗannan shi zai yi kafara zai yi kafara amma yana da wahala biya biya malamai sun ce ba su ya biya biya ba amma in ba shi ba duk wani kisa da za ka yi shi ka sai ka biya jiya balle ka kashe da gangan in ka kashe da gangan dole sai ka biya jiya kuma sai ka yi kafara azumin watan biyu.
Alhamdulillah Suna na cewa alkurani na cewa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولا انا وعد الله عذاب عظيم duk wanda ya kashe mumini musulmi mumini da gangan guda ɗaya tak Allah ya ce na tsine maka na yi fushi da kai na la'ane ka kuma zan sa ka cikin jahannama har abada da ka kashe mutum baya da kyau a kiyaye kashe mutum a kiyaye kashe mutum hatta barawo ba inda Allah ya ce a kashe shi kuma dokar Najeriya ba ta ce a kashe barawo ba Allah cewa ya in an kama barawo an yanke hannunsa in an yanke hannunsa a sake shi hatta ƴaƴansa su yi magana za ta uban ku barawo ne ga nan da gunsu hannu shi an gidan ba mai sake sata ai da ana bin dokar Allah da duk bannan da ake an bari duk wannan abun a yayin da ake kama ana kashewa kashewan bai sa su bari ai a rinka yanke hannun da kowa ya bari tunda Allah ne ya ce a yaka ai maganin kenan shi Allah shi ya kawo ciwo kuma shi ya kawo magani ya ce in barawo ya yi sata ku yanke masa hannu to tun ya ce a yanke hannu a gwada a gani mana ai barawo zai bari da kansa sauran su za su bari amma ba inda Allah ya ce a kashe barawo sai dai dan fashi shi shari'a musulunci ya da a kashe shi al-nusus su ake kira nusus ɗayan fashi su waɗannan shari'a musulunci ya da in an kama su a kashe su domin su ma suna kashewa ne amma in ban da su duk mai ƙananan sata an ce a yanke hannunsa ne
Alhamdulillah Allah saka alkhairi.
kuma a ɗauke shi a kai wani wuri ya shekara kamar gidan yari prison wani wuri a kai shi a ɓoye shi na zai samu shekara
Rabbi Allah saka alkhairi. Wannan mai tambaya ya rubuta ne da turanci. Yana cewa a pregnant woman lost her body in an accident following intensive bleeding. She was in her early stage of pregnancy. It is permissible for her not to fast or shall she resume fasting? And does she commit a sin if she did if she did if she did break her fasting? Wato kamar da ke shi ne cewa mace mai aure wadda samu hatsari kamar cikin mota haka shi ne jini ya gurce mata to sai ta sai ta aji azumi ko ta ta ta aji azumi dai to kenan tana laifi wajen aji azumin ko dai dole sai ta cikin azumin ne
A'a, ta sai abin sai ya kai ta haɗari, ko rashin lafiya kai yi ai ka ji azumi ka sha magani bayan sallah sai ka ranka, balle har ta yi haɗari. Wannan dole ne ta aji azumi a kai ta azumi ta yi jinya, in ta warke bayan sallah sai ta ranka azumi. Ito jirin, jirin nan ne ne mutu, sai na abin da na na sanar na ciki ne ciki ya lalace ne ke.
cikin ya lalace ki A wani kayan za ta ci abinci ne, ko ma jini bai gauce ba tana ta faɗi da mota ka ai dole ta sha magani.
Allah saka alkhairi daga zamu tsaya nan sauran zamu ci gaba gobe insha Allah Na'am? Na'am? To ne wanda ya yi abin nan. To shi mai sunan shi sarki samari ya ce, wani za mu ba wani musu ya bayani da turanci. a woman that asked that question that uh, he had an husband during the process, he lose some uh, womb go, he lose, he lose the embryo in his uh, stomach. Now must go to hospital, take drugs and eat. Even if, the, if, if there's an accident, if you are, you, have, you are a pregnant woman and you, later you see a blood, you are supposed to drop it the fasting until everything's okay. So that person must go to hospital, take drug and, and take food until when it's okay, she can even pay the medicine, fasting back. Thank you so much. I hope you have understood. Na da shi shi ne cewa wanda bai samu wajiba ba kwana uku da zai rinka shi kuma ya hadisan nasa yake.
shi jam'in wazifa in ka bar shi kwana ku sai mata mutum amma shi wazifa Allah zai ka kwana ku ai za ka ranka zama guda biyu kana ya ranka shi na shi daya amma kuma sai ai maka tajadidi saboda rashin samun jam'i kwana uku musamman ma an kai shi da gangane
yau bismillahir rahmanir rahim
da zama ka samu lafiya Allah ya zama da lafiya Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyamu da kakanninmu da malamanmu da malaman malamanmu muna so mu yi godiya mu yi addu'a ga bayan Allah da suke aiko mana da tabarma da butoci Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya bukatun su Allah ya azurta su Allah ya azurta su kuma Allah ya raya musu ƴaƴan su mu wanda ya ba mu dukiya ko ya ba mu tabarma Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu bukatun su an turma manzon Allah Allah duk abin da wannan bawa yake so Allah ka yi musu da gaggawa mu roƙe ka dai isa annabi a fadanka Allah ka ni'imta mu, Allah ka azurta mu, Allah ka wadata mu, Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya. Allah marasa lafiya, Allah ka ba su lafiya masu lafiya, Allah ka ƙara mana lafiya. Allah mun roƙe ka alfarman manzana dukkan bala'in Najeriya Allah ka yaye mana, Allah ka ɗauke muna. Allah kasashe mu ka ba mu zama lafiya, Allah masu hannu a cikin cuta muna, Allah ka kawo ƙarshen su. Allah duk wanda ke da hannu a cuta mu talakan Najeriya Allah ka kawo ƙarshen sa. Allah in ne mulki ne Allah ka karɓe mulki ne alfarman manzan Allah. Allah kowane irin Allah ka ragargaza shi shi man farman manzon Allah Allah ka kawo mana wa'annan zan zauna da kasan mu lafiya mu zauna lafiya mu bauta maka Allah ka yi mana ka zo darajar wannan wata mai alfarma Allah ya yi mana babu Allah ka raba mana babu Allah ka raba mana babu Allah ka raba mana talauci Allah ka yi mana kowane irin kunci Allah ka yalwata mana Allah ka latafa mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana sauki a cikin wannan rayuwa da muke ciki Allah ka yi mana sauki Allah dukkan shari Allah ka kare mu hadari Allah ka kare mu bala'i da musiba Allah ka tsare mu alfarman manzo Allah Allah dukkan mu inda muke baki daya Allah ka kare mu alfarman manzo Allah muna yi ma kiyama din wa zuwa nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mu alkhairi Allah ya biya mu khatunsu bukatunsa Allah ya gina arzikinsa muna mu sarki bar zuwa zuwa barista Allah ya saka ma masa Allah ya dafa masa Allah ya iya masa Allah kuma ya taimake shi akan mulkinsa muna bari gari addu'a sarkin barno hannu dan turo Allah duk kansa Allah rahamshe shi Allah ya sa ya huta Allah ya bashi gida aljanna ya musanya masa iyalai da suka fi iyalan sa alfarman manzo Allah ya musanya masa gida wanda ya fi gidan sa ya bashi mulki wanda ya fi mulkin sa alfarman manzo Allah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم والذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والخاتم لما سبق الناصر والاشواق ولا يهدي الى صراط المستقيم ولا اله الا انت العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين